أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wani zai shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kai ne ka amince da yardarka ko wani ya takura maka ya matsa maka ya maka dole ka amince da kanka to zan gaya maka kalmar da ake shiga addinin musulunci idan an yarda an amince da ita ashhadu Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ce na shaida na amince na yadda babu wanda za a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da haka ka ce ka amince ka yarda ka gamsu cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne Allah ne ya aiko shi da addinin musulunci da alkur'ani ka amince da haka to amincewarka da waɗannan kalmomi guda biyu su ne suka mai da kai musulmi me sunanka na'am nuhu ok dama sunanka nuhu to ai sai a ci gaba da sunanka da kiranka nuhu ko nuhu dama yana nufin sunan annabin Allah ne wanda ya wa'azi na shekara dubu ba hamsin kuma Allah ya kama sunan annabi nuhu a cikin alkur'ani sau arba'in da hudu akwai sura su kutumma mai suna suratu nuh so da haka Allah ya baka karfin hali da juriya da ilimi da wayewa da juriya wajen addini irin na annabi nuhu saboda haka a wace unguwa kake a ina ne burundi burundi wata unguwa ce to da kana wani addini ne to yanzu kana karatu a ina kake karatu a ina yarwa gana sakandare kake to to Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci nuhu inda ka shigo addinin musulunci yanzu abubuwa da yawa za a koya ma wanda suka shafi yanzu za ka je ka yi aski ka yi wanka ka yi sallah a dau azumi da kai gobe sannan kuma za a ci gaba da karantar da kai har tsawon wata shida ko sama da haka har sai ka fahimci addinin musuluncin da ka shigo in kuma akwai su larurorin kai da za a taimaka ma don kai karfi a musulunci za a ci gaba Allah ya tabbatar da kai a musulunci to yan kwamiti ga aikin ku nan ku kuma فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد za mu tashi sura ta hamsin da ɗaya suratu zariya ce wata ma za ta shiga addinin musulunci kina so za ki musulunta ke kika amince ko wani ya miki dole to zan gaya miki abin da ake shiga addinin musulunci da shi in kin amince da wannan kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce a harshen larabci wanda zan fassara miki shi a hausa in kin amince da shi kin zama musulma kin ce daga yau din nan na shaida ba wanda ya kamata a bauta mar da gaskiya sai Allah ta'ala kuma zan kadaita shi da bauta kin yarda da haka kika ce kin amince daga yau Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da musulunci bawan Allah ne manzon Allah ne kin yarda da haka to yaddanki da amincewarki da haka shi ne mai da ke musulma a me sunanki dabora to sunanki na da dabora yanzu wanda suna yake so a musanya miki da shi fatima ta ce da sunanta dabora yanzu amma tana so a musanya mata da suna fatima don haka daga yau sunanki fatima maimakon dabora Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci daga wani yanki kika fito hayin ok hayin kwarin musau inda wancan zai musulunta ko ko shi ya je mutu wazi dama wani ya zo daga wannan yankin naku ya shiga addinin musulunci muka yi masa addu'a Allah ya sa shi ma ya je ya samu wani ya kashi musulunci kina karatu to alhamdulillah kuna ji mahaifiyarta ce ta wata musulunta ta je ta kawo ta ita ma ta shiga addinin musulunci to Allah ya muku albarka ke da mahaifiyanki kina karatu a ina yake karatu a ina nasarawa sakandare kike to Allah ya miki albarka ki ci gaba da karatun ki kin ji akwai abubuwa da ya hau kanki wanda za a yi miki bayanin su a addinin musulunci kuma za a karantar da ke za a baki littattafai za a baki kasir kasir da sauran abubuwa da su taimaka miki ki yi karatu ki ilimi ki zamo ke ma musulma cikakkiya ta kwarai wacce za ta tashi ta karantar da wasu addinin musulunci Allah miki albarka ya tabbatar da mu da ke a musulunci za mu tashi sura ta hamsin da ɗaya ita ce suratu zariyat wannan sura tana da ayoyi guda sittin kuma tana da kalmomi guda ɗari uku da sittin tana da huruffa dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da bakwai wannan sura kamar ragowar surori yan uwanta na makka tana karantar da tauhidi da risala da ba'af wato tabbatar da tauhidi ga Allah kadaita Allah subhanahu wataala fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi da kuma tabbatar da manzancin manzanni manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma tabbatar wa mutane za su mutu za a tashe su za a tara su za a yi sikeli za a yi siradi za a yi ceto za a ga haudu za a ga wuta za a ga aljanna to da haka wannan sura abin da take koyarwa kenan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الله سبحانه وتعالى ya buɗe wannan sura da rantsuwa aka yi amfani da wawul qasmi بمني على الفتح لا محل له من الإعراب من ce rantsuwa tana bukatan rukunai guda biyar akwai almuqsim wanda zai yi rantsuwar akwai almuqsamu bihi abinda za a yi rantsuwar da shi akwai almuqsamu lahu wanda ake rantsewa almuqsamu alaihi abinda ake rantsuwar a kansa da kuma adatul qasmi wato abinda aka yi amfani da shi wajen yin rantsuwar wawul kasmi ne ko ta'ul kasmi ne ko ba'ul kasmi ne a nan mun samo mai rantsuwar shine Allah subhanahu wa ta'ala shine ya rantse da me ya rantse ya rantse da waɗannan abubuwa guda hudu da za mu yi bayanin su an samo abin da aka yi rantsuwar da shi kenan sannan akan me aka rantse shine jawabul qasami inna ma tu'aduna lasadiqun abinda aka muku alkawari zai faru ba za a fata ba shine jawabin rantsuwar wa aka rantsewa duk wanda yake inkarin za a yi tashin alkiyama to shi aka ma wannan rantsuwar wanda baya inkari dama sai dai ya karanta don ya ƙara yarda amma shi ko Allah bai rantse ba ya riga ya tabbatar ya yadda ya amince ya gamsu ɗari bisa ɗari cewa abin da Allah ya ce zai yi ba wanda ya isa ya fasa wannan abin ko ya fasar da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zariyatu zarwa Allah ya rantse da iskoki masu sheƙe al'amura sheƙewa, iska da guguwa wacce take kaɗa ƙasa, ta kaɗa teku, ta kaɗa ruwa, ta kaɗa sama, to Allah yana rantsuwa da wannan guguwa, da wannan iska, don Allah ya ga dama ya mai da wata iska mai rahama, wata surifin riya, Allah shi yake sarrafa iska, wata ran ta zama mai daɗi, wata ran mai sauki, wata ran mai zafi, wata ran mai sanyi, wata ran mai ɗebo ƙasa wata ran mai ɗebo gidaje mai ɗebo motoci mai rushe gari mai rushe al'umma gaba ɗaya duk kuma sunanta iska sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin hukuma wa tara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya su ma iska aka turo musu rihum fiha azabun azim iska ce amma tana ɗauke da azaba to Allah yana iya aiko iska iri iri shi yasa yake tasrifin riyahi Allah shi yake jujjuya iska yadda ya ga dama to Allah ya yi rantsuwa da iska zarwa wacce take sheke lamura falhamilati wuqira Allah ya rantse da waɗanda suke ɗauke an ce jiragen ruwa ke nufi su ne waɗanda suke ɗauke da kaya mai nauyi to Allah ya rantse da jiragen ruwa wanda ake musu logi wata shida ai wata shida ana saukewa ga su kuma ka jefa allura a ruwa sai ta nutse amma ga shi an ɗauko abubuwa masu nauyi masu yawa an ɗora a kan jirgin ruwa yana gudu ko ba tare da waɗannan al'amuran ko waɗannan lamuran sun wato gaza ba ko sun kasa ba to Allah ya yi rantsuwa da waɗannan falhamilati wukira Allah ya rantse da wato gizagizai da suke ɗauko ruwa ana ana nufin gizagizai alhamilat wanda suke wato suke ɗauko wato abin nan iska da take ɗauko ruwa ko kuma gizagizai da suke ɗauko ruwa yani as-sahab allati tahmilu qiraha min al-ma'i ana nufin gizagizai da hadari da hazo wanda yake cike da ruwa ya ɗebo ruwa mai nauyi kuma ya kai shi wani guri ya je a jika gari ko a yi ruwa wani mai tsanani wani mamako wani kamar da bakin ƙwarya to Allah ya rantse da waɗannan gizagizai waɗanda suke ɗauke da wannan ruwa da hadari da ake yi wanda yake cike da ruwa mai nauyi faljariyati yusra Allah ta'ala ya rantse da aljariyat su ne jiragen ruwan anan waɗanda suke gudana akan akan teku yusran da sauki wato suna ɗauke da kaya amma kuma za ka ga suna tafiya cikin sauki ba tare da wato sun nutse ko sun kife ko kuma sun kasa tafiya saboda kaya ya musu nauyi ba to Allah ya rantse da waɗannan يعني السفنة تجري ميسرة في الماء جريا سهلا wacce take tafiya cikin sauki fal muqassimati amra Allah ya rantse da mala'iku masu raba al'amari da aka aiko su da shi al muqassimat an ce mala'iku ne guda hudu na farko mala'ika jibrilu wanda shine ke kula da kawo wahayi da kuma za a halakar da mutane shi yake zuwa halakar da su akwai mika'ilu wanda shi ne ma'abocin arziki da rama su ruwa suwaye wanda yana cikin wato ma'aikatarsa akwai israfilu wanda shi ne mai busa ƙaho da kuma lauh sannan akwai mala'ikan mutuwa wanda ke ɗaukar rayukan mutane to waɗannan su ne wato masu falmuqassima ta amra waɗanda suke raba lamari wato umarnin Allah kauni da shar'i duk abin da Allah yake so ya zartar kaunan au shar'an akwai alhukumar shar'i akwai alhukumar kauni akwai al'amurin shar'i akwai al'amurin kauni to waɗannan su ne Allah ya rantsuwa da su an azzariyati falhamilati faljariyati falmuqassimati waɗannan su ne guda hudu wasu malamai kamar da malam ibn kasir ya kawo sun fassara azzariyati da iska din wacce take kada iska take tashi sama tana shoke komai da komai falhamilati waɗanda suke ɗauke da wato abin da sai suka rantse suka ce wannan ana nufin alhamilat ana nufin wato gizagizai da hadari wanda ke ɗauke da ruwa mai nauyi amma faljariyati waɗanda suke gudana sai suka fassara su da wato taurari waɗanda suke gudu a cikin falakinsu kullum fi falakin yasbahun wannan falakin nasu da suke zagayawa a kai ba tare da sun fita daga kan wannan tsarin da Allah ya ɗora su ba suka ce da su Allah ya rantse suka ce dalilin da yasa suka mayar da wannan na uku ya zamo ana nufin wato falaki na taurari saboda a faro daga ƙasa ai sama in ka ce Allah ya rantse da iska aga iska ita ce a farko sannan sai ya rantse da girgije girgije shi ne a saman iska sai kuma ya rantse da taurari su kuma suna saman wannan sannan sai ya rantse da mala'iku su kuma suna saman wannan suka ce da haka sai suka canza fassaran da aka yi na cewa faljariyati yusra ana rantsuwa ne da jiragen ruwa da suke ɗauke da kaya mai nauyi kalman zarwa da wukira da yusra da amra duk hali an rantse da su ne a waɗannan halayen guda hudu Allah ya rantse da abubuwa guda hudu in sun shiga hali guda hudu ita iska an rantse da ita ne amma zarruwa lokacin da take sheƙi al'amura take ta taso sai ta taso sana aka rantse da ita sau ba ta taso ba da ita aka rantsuwa ba halikan yaha zarwa tana wato sheƙa komai falhamilati shi ta ma sai ta zama wukira abin da take ɗauke da shi niki-niki mai nauyi ne to a halin kasancewa tana ɗauke da abu mai nauyi aka rantse da ita sannan faljariyati yusra masu gudu amma da sauki ba waɗanda suke gudu cikin wahala ko cikin kunci ko cikin takura ba a'a yusra suna gudu amma kuma gudun ba a takure suke ba gudu ne ba na jin jiki ko na shan wahala ba ko kuma na kaiwa da kyar ba a'a gudu ne cikin tsari suna gudu amma a cikin tsari shine ma'anan jariyat daga jara ya jiri jaryu falhamilat daga hamlu hamlu yana nufin ɗauka zara kuma yazri ana cewa zaratin rihu at-turaba tagruhu zarwan idan iska tana sheke turbaya sai a ce tagruhu zarwan idza farraqathu malam zajjaji yace ana cewa zarat fahiya zariya ko azrat fahiyar muzriya in iska tana sheƙe lamari ana kiranta zarat ko a ce muzriya min azrat azrat a azrat tuzri muzriya don haka barade yana nufin dama sheƙewa sheƙa kamar yadda mata suke sheƙe hatsi haka ana fitar da buntu daga jikinsa to wannan shine ma'anar shiƙa akwai dama wani abu da ake sunansa shiƙa ko wanda ake cire kuntu ake cire totuwa daga ciki to wannan shiƙa shine ma'anan zara hannu kuma yana nufin ɗauka sannan jaryu yana nufin gudu sannan muqassimat daga qasam wato rabawa kun ga asalin kalmomi ne waɗanda suke wannan da haka suka ce rantsuwar ta zama kenan guda takwas an rantse da iska amma a lokacin da take kadawa an rantse da girgije amma a lokacin da yake ɗauke da da ruwa mai nauyi an rantse da jirgin ruwa amma lokacin da take gudu da sauki an rantse da mala'iku a lokacin da suke raba umarni suna rarraba aikin da aka sa su da ko wancan kashe wancan ba wancan hana wancan raba wancan dauke wancan busa wancan rai duk waɗannan ayyukan da mala'iku suke yi na kai komo shine aka rantse da shi to malam ibn kasir kamar yarin ya yadda cewa a fassara faljariyati yusra da cewa su ne wato falaki na giza na wato na taurari da suke gudu a cikin falakin su wannan shi zai baka dama ka fara min al adna ka kare da a'la ma'ana ka fara fassara da iska daga iska sai girgije daga girgije sai taurari daga taurari sai mala'iku saboda wannan shine zai baka sama in ka cire fassara ɗaya kenan a cikin wannan jerin ka ɗauke fassarar faljariyatu yusra ka ɗauke ta daga ma'anan wato a jiragen ruwa ka ba ta ma'anan wato a taurari to sai zama kana sama kenan a fassara ka sama kake yi baka yi sama ka yi ƙasa ba shine ma'anan wannan ko kuma ka ɗauko ta baya fal muqassimati amra to ka kuma ka sauko ƙasa daga masu raba al'amura su ne mala'iku sannan sai kuma falaki na taurari sannan sai kuma gizagizai sai kuma iska kayo ƙasa kenan wato in ka fara ta nan wazzariyati falhamilati faljariyati falmuqassimati sama kake hawa ko da ko falmuqassimati faljariyati falhamilati wazzariyati kuma kasa a sa to kasa ka sako to shine ma'anan wannan hal din na zarwa wuqira yusra amra inna ma tu aduna lasadiqun lalle abinda ake muku alkawari lasadiqun tabbatacce ne Allah bai ce lasidikun ba sai ce lasadikun saboda ya shigar da mai faɗar da abin da ya faɗa in an ce sidikun makaryaci ya kan iya faɗar gaskiya yi ko kuma mai gaskiya kan iya faɗar ƙarya to sai aka ce lasadikun shi mai faɗar mai gaskiya ne kuma abin da ya faɗa gaskiya ne sai da aka maganar Allah ce sannan kuma abin da ya faɗa ɗin kuma dama an san gaskiya ne shine ma'anan lasadiq aka ce ba a ce lasidiqun ba sai aka ce lasadiqun sadiqun fa'ilun ne ismu fa'il ne na sadaqa shine Allah ta'ala ce tabbas ne abinda ake muku alkawari wa zai faru wa inna dina haqiqa hisabi ko kuma wa inna dina haqiqa sakamako domin addin yakan zo da ma'anan aikata addinin ko kuma yin hisabi akan addinin ko ba da sakamako ga addinin shi sa Allah ta'ala ya ce maliki yawmuddin ko maliki yawmuddin a wani gun ya ce wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah al'amari duka a wannan rana wato yana hannun Allah subhanahu wata'ala shi kadai inna ma tu'aduna abinda ake muku alkawari na ba da sakamako ko na yin azaba ranar alkiyama la sadiqun tabbatacce ne shi labarin wanda ya faɗe shi kuma gaskiya ya faɗa wa inna dina haƙiƙa yin addini ko yin sakamako akan addini ko yin hisabi lawaƙi'un tabbatacce ne sai ya faru sai ya faru sala sa'ilun bi azabin waƙi azabin waƙi للكافرين ليس له دافع to wannan shine ma'anan wato zai faru zai tabbata kuma zai hau kan kowa na'am
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Allah subhanahu wa ta'ala ya sake rantsuwa bayan ya rantse mana da abubuwa guda hudu a hali hudu sai kuma ya ce sama'i Allah ta'ala ya rantse da sama zatul hubuki ma'abociyar hanyoyi hanyoyi asalin habika yana nufin zane-zane da ke jikin riga yasa malamai suka ce hanyoyin nan kashi uku ne akwai hanyoyin mala'iku da suke zirga-zirga daga sama zuwa ƙasa akwai hanyoyi kuma da jirage suke ratsawa su wuce sama don ita ma hanya ce sannan akwai hanyoyi na communication sadarwa hanyoyin sadarwa wanda duka cikin iska ake sadarwa yi yanzu da mutum yana ɗawafi a maka kana nan gombe sai ka buga masa waya ku yi magana da shi ta ina aka samu wannan sadarwar ta cikin iska tunda ana jona waya ita ake kiranta waya da saboda ana jona waya yanzu an daina jona waya to me ake yi yanzu gsm an daina ma jona wayar ko ta ina za ka yi magana da mutum kuma a cikin iska nan take za a jona ka a kan layi shi za ki cawana ne a kan layi kun ga shi waɗannan hanyoyin duka uku sun shiga cikin kalman hubuk da Allah subhanahu wata'ala ya ce hanyoyin sadarwa hanyoyin jirage hanyoyin mala'iku da suke zirga-zirga daga sama zuwa ƙasa kowane mala'ika akwai hanyar da yake biyowa in ba haka ba kai ka ba hanyar ka dan zaka iya zuwa inda yake zaka iya zuwa ba saboda ba buɗe maka hanyar ba to kun ga wannan communication din ya isa ya nuna mana wato yadda alqur'ani yake taba kowane bangare malam umar bin khattab da abu razin sun karanta was-sama'i zatil hibiki haka suka karanta bi kasril ha'i wal ba'i jami'an haka na malam usman bin affan da malam sha'abi da malam abul aliya da malam haiwata sun ce wassama'i zatil hibiki hibiki ma'ana maimakon hibiki sun so suka ce hibiki bi kasrul ha wa iskanin ra malam ubay ibn ka'ab da malam ibn abbas da malam abu raja da malam abu abu ibn abi ablata sun karanta wassama'i zatil hubuki bi raf'il ha wa iskanin ra haka mala ibn mas'ud da mala ikramatu sun karanta was-sama'i zatil habaki habaki bi fathil ha wal ba jami'an mala abu darda da malam abu jauza da malam abu mutawakkil da malam imran al-jawni sun karanta da malam qasim al-jahdari was-sama'i zatil habiki bi kasr bi fathil ha wa kasr al-ba to al-hubuk ko hibiki ko habki ko hubuki ko habaki ko hibiki ko hibiki ko hubuki ko habaki duk dai majami'in habika to me ma'anan habika din shine malamai suka yi fassara guda hudu bayan an samu kira'a guda shida a kai sai kuma aka yi maganganu guda hudu alhubuku yana nufin zatul khalqil hasani ma'ana Allah ya rantse da sama ma'abociyar ƙaƙaye da ado da kwalliya saboda mun ce hadika zane ne a cikin tufa da ake yi na kwalliya to wannan zanen hanyoyin zanen nan su ne asalin wato wannan hadika din to shine aka fassara shi daga malam abu talha daga abdullahi dan abbas kuma shine fassara malam qatada ko na nufin wasama'i zatul hubuki ay al bunyanul mutqan sama ma'abociyar gini abun gwaninta bigaira amadin tarawnaha ginin Allah wanda babu dirka to shine wa'adan wannan ji malam mujahid to was-sama'i zatul hubuki ay zatul zina mabociyar kwalliya dai da ado kamar wancan zatul khalqil hasani ji malam sa'id bin jubair malam hasa yace hubukuha nujumuha ana nufin was-sama'i zatul hubuki ma'abociyar taurari sun cika ta fal makil na hudu zatul qara'ik ma'abociyar hanyoyi shine hanyoyin communication hanyoyin mala'iku hanyoyin jirage da sauran hanyoyin sadarwa wanda Allah ya ganar da dan adam wata basira da wata fasaha cewa lokacin da na yi ƙara a tsakanin duwatsu sai ka ga in ka in ka in ka ƙwalla abu a jikin dutse sai ka gama ƙwalla sannan sai ka ji kuma sound din a can nesa ko ba ka ji wannan ko in kai ƙara sai ka ga duwatsu sun ɗauka in kana tsakanin duwatsu ko kana tsakanin wani guri mai irin wannan tsarin kana yin ƙara sai ka gudu su ma sun ɗauki ƙarar taka su ma sun yi ƙara irin taka ashe wasu hanyoyi ne suka ɗebi muryar taka suka kai akwai lokacin kuma da zaka ga ka kwala abu sai bayan ka kwala ka tsaya can an jima kuma sai ka ji ƙarar sai yanzu ƙarar ta je kwalawar taka ta fi sauri akan isa ƙarar to kenan dan adam Allah ya ba shi basira ya gano to tunda dai har zan yi ƙara kuma ƙarar nan a ɗauke ta a ɗauke ta a kai ta wani guri tun ne magana ma za a iya ɗaukanta a kai ta wani guri aka ci gaba da ɗaura abin da faɗaɗa abin da bincike har aka gano cewa ma shi kenan ma ashe za a maka hansu kama ɗauka ma ka kira mutum yana amerika yana london wanda ya wanda ya mutu shekara ɗari baya idan ka ce masa za a yi wani abu ɗan ƙanƙani haka bai wuce ludayin hannunka ba amma wannan abun zai zame maka abubuwa da dama za ka iya agogo da shi za ka iya kalkuleta da shi za ka iya yin wato abin nan ne rediyo da shi za ka iya talabijin da shi za ka iya kaza da shi kai ba ma haka ba za ka iya mutum magana yana ɗawafi kana masa magana caji kai da Allah haka rena mana hankali wa Allah ba zai dawa ba zai taɓa yarda ba cewa za a zo wannan shi yasa malamai da suka ce sama ma'abociyar hanyoyi da aka ce musu hanyar ne suka ce Allahu alamu saboda iya sanin su kenan a lokacin mu ko yanzu mun zo mun tarar da hanyoyi ga sunan iri-iri za mu iya bada misali da waɗannan hanyoyin to sai nan gaba kaga yin satellite duk hanyoyi ne satellite da dish din nan duk hanyoyi ne duk hanyoyi ne gashi muna gani ana rasibin din abin nan a kuma sandin kai rasibin ga rasiba ma sunanta ma kenan rasiba tana maka rasibin bayan an yi sandin sai ta maka rasibin kai kuma sai ka gani kun ga wannan duk saha ce was sama'i zatul hubuki Allah ya rantse da sama wacce take cike da hanyoyi hanyoyin sadarwa da makamantansu da waɗanda aka gano da ma waɗanda za a gano nan gaba mu ma nan gaba sai mun zama kwarawa in wani in wani technology ya zo bayan ka wuce da shekara kai ma ɗari in duniyar na nan don aka faɗi wani abin cewa ka kai ina ba zai taɓa yiwa ba wani ya kawo mana wani biro bidiyo ne audio ne kana rubutu yana ɗaukar maka duk mutanen da suke gurin kuma kana rubutu da shi yana ɗaukan sound shi yasa masu sakin baki su ta surutu a ko ina da wanda za a ba su cin hanci su karɓa da sauran abubuwa irin wannan duk sai mutum ya taka ɗaukan da bauran nan duk sai a gama komai a ɗauki komai kawai a je a sa ka gani ga kanan kuru-kuru kai ne kuma technology ya yi nisa a uwa sai dai kawai mu musulmi mu iya cin moriyar technology shine mu juya shi inda zai amfane mu ya amfani addinin mu shikenan kawai amma za a ci ci gaba za a ci kirkiro abubuwa waɗanda suke masu ɗaura kai shi yasa malamai suka ce malam bahaku yace alhubub yana nufin zatu dara'iq mai hanyoyi tili a sama malam tarawo yace alhubuku takassuru kulli shay'in karramli kamar yashi idan iska tana sheke shi sai kaga yayi wani tudu da kwari tudu da kwari to waɗannan tudu da kwarin waɗannan su ake kira hanyoyin yashi din nan walma'ul qami zamar rabbi wuri haka in iska tana kada ruwa zaka ga saman sa yana hanya sai ta baje sai ka ga in ka busa ruwa haka zaka ga wata hanya ta fito a kan ruwan ta wuce to wannan shine ma'anan ahubuk والشعرة الجعدة تكسرها حبك واحد الحبك حباك حبيكا هل لذا سكت الحبك الطرائق الحسنة هل يريما سكت سوني حبك والمحبوك في اللغة ما أجيد عمله abinda aka inganta shi aka kyautata shi aka tsara shi wa kullu ma tarahu min at-tara'iq fil ma'i wa fil ramli idza asabathu ar-rih fa huwa hubukun duk wata hanya da zaka gani akan ruwa ne ko kuma a cikin iska ne ko akan yashi ne in dai abin yayi gida gida ya nuna tsarin hanya to shi ma hubukun ake kiransa a rawaito nan daga Abdullahi Rabi ce ita ce sama ta bakwai shine Allah subhanahu wataala ya bada jawabin wannan rantsuwar yace innakum lalle ku mutanen maka na wannan lokaci da sauran masu aqida irin tasu la fi qaulin mukhtalif kuna cikin magana mai sabani kun kasa tsayawa akan abu kwaya daya yau kuwa annabi sharri ku ce kaza ne gobe ku mai sharri ku ce kaza ne sai da aka rawaito sharri iri iri har ya kai guda gudan gudan guda tara da farko suka ce annabi mahaukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya bada amsa ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ya ce na rantse da alkalami da abin da suke rubutawa kai ba mahaukaci bane wa ma sahibukum bi majnun yace man najma idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma sahibukum bi majnun ma bi sahibikum min jinna suka ce ya ayyuhan ladina zila alaihi dhikru innaka la majnun shine Allah ya ba su amsa da wannan suka ce sihiri ne wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura suka ce ba kowa kuke bi ba face mutumin da yake an masa sihiri abin sihircewa wa in yara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir in sun ga ayar Allah suna kau da kai su ce wannan tsafi ne zartacce in haza illa sihirin ru'usar in haza illa kaunin bashar bilkadin wata nan su ce ƙarya ne ma ƙarya ne ƙarya ne inda ake so dinnan wa qalar kafiruna haza sahirun kazzab suka ce wannan mai sihiri ne mai tsafi ne sannan cikakken makaryaci ne wa qalar lazina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun suka ce wannan ƙarya kirkiro wasu mutane suka taimake shi wani gurin suka ce a saɓirin awwalina ta tsune gizo da kokice wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila suka ce wannan ta tsune gizo da kokice yake kwafota ana masa shirkarta da safe da yamma wani gurin kuma su ce maganar mutum ce su ce walaƙad na alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wani gurin kuma su ce bata ne wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun in sun gansu ce waɗannan batattu ne wayin shiryayyen ne kuma ya juya ya koma batacce bataccen kuma ya juya ya koma shiryayye saboda tsaba amfani da kafafen watsa labarai wata ran su musu dariya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakuna Allah ya ce haƙiƙa miyagu sun kasance in sun ga masu imani suna kecewa da dariya a wani gurin Allah ta'ala ce wa qalu la nuzila hadha alqur'ani suka da kuma suna cewa ina ma a canza manzan littafin ya musu manzan bai musu ba yau su ce manzan ya musu littafin bai musu ba wani lokacin kuma su ce littafin ya musu manzan bai musu ba yanzu a canja suka ce fa innahum la yukazzibunaka a wata kira'an fa innahum la yukazzibunaka ala yunsibunaka ila al-kadhib ba su taba zarginka da ƙarya ba walakin az-zalimina bi ayati llahi jahadun kun ga a can sun tsarkake annabin littafin suke inkari da tafiya ta tafiya kuma suka ga ba a canza littafin ba sai kuma suka da suka ce to kuma littafin ya musu manzon ne ko bai musu ba fa qalu la la nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim dan me yasa ba a bamu dama mun ba da yan takara ba in tunda dai annabta ce a bamu dama mu mu tsaye da yan takara a buga fasta a ce wane yana takara annabi jama'a ku taru ku jefa masa ƙuri'a haka suke so annabta ta zama ita ma ana jefa mata ƙuri'a wajen me yasa da za a zaɓi annabta ba a shawara da su ba ba a ba su dama sun zaɓa ba sai aka ɗauko musu wani da su ne mutum ɗayan biyu za su ba da sunansu ko su ba da sunan walidu bin mugira ko akwai wani mutum a can ƙasar fa'id su ba da sunansa shi ma babban mutum ne to waɗannan biyun ne duk wanda aka ba annabta za su bi da haka suna gaya wa Allah a canza shawara a fasa wannan annabin a ɗau annabi ɗan takararsu Allah ta'ala ce ahum ya kasu nuna rahmatar rabbik su suke raba rahama Allah Allahu alam haisu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya san ina ya kamata ya sa annabtarsa inna Allah hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina babu magana takara annabta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara Allah shi yake zaɓi annabi ka bi ka shiga aljanna ka saba ka tafi wuta kuma yanzu yadda ake takarar nan mutum fito ya share ƙarya abinda ba zai zo ma ya faɗa a jefa masa ƙuri'a inda haka annabta ciki ai makaryata zo su shiga harka addinin Allah masu gaskiya ma ba su ci ba yanzu komai gaskiya kan ba ka da fulus ka tsaya takara zai zaɓe ka duk gaskiyar ka duk kirkinka da mutuncinka ka zo ka tsaya ta kace jama'a ku zaɓe ni ni mutumin kirki ne kuma kun sani amma fa ba da ko sisi kuɗin da zan buga fassa ma ba ni da shi amma kuka zaɓe ni za ku ga cikawa da alƙawari wa zai kalle ka ma ko kallon ka ba wanda zai yi to kun ga ashe kenan da annabta ta zama ƙuri'a ake jefa mata to da kana kallon wanda ya cancanta ma ba zai ci ba to sai Allah ya ce wannan zaben nawa ne ni ne na zaɓa in kun duku shiga aljanna kun ce sa ku a wuta shikenan kawai wannan duk sun yi wannan tuhumomin shi yasa Allah ta'ala ya ce innakum la fi qawlin mukhtalif kuna cikin maganganu masu sabawa kun kasa yanke abu daya yau ku ce kaza gobe ku ce kaza gata ku je kaza ku bar kaza ku janye kaza ku zo da kaza ku gyara kaza innakum lalle ku la fi qawlin kuna cikin fada mukhtalifin mai sassabawa yu'faku anhu an juyar gabarin imani da Allah ko gabarin imani da Qur'ani ko gabarin imani da musulunci ko gabarin imani da tashin alkiyama man ufika wanda aka juyar da shi an hudun nan ha'un din yana koma kan ɗayan hudun nan ko da kan imani ko kan Allah ko kan annabi ko kan Qur'ani ko kan tashin alkiyama ya ufaku an juyar da man ufika wanda aka juyar da shi anhu gabarin imani da shi wanda dama ba kan gaskiya ke ba an yusrafu anil imani bihi man surifa wa fahimahu wanda aka haramta masa dama ba zai samu ba Allah ta'ala ce qutilal kharrasuna an tsinewa makaryata Allah ya tsinewa makaryata shine ma'anansa an tsino makarici ta takharrus kawai ka karbadi abu a ranka ba gaskiya bane ka kago shi ka faɗa da Allah ya ce masu kago magana su faɗa ko su waye an tsine musu albarka masu kiran ƙarya masu share ƙarya masu kirkiro ƙarya an tsine musu albarka su zo su wa annabi ƙarya su wa musulunci ƙarya shi ma Allah da ya halitta shi ma an masa ƙarya Allah ta'ala ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm sun kirkiro da da ya sun jingina wa Allah ba tare da ilimi ba Allah ce wa ja'aluna lillahi albanati suka ce ya'ya mata su ne ya'yan Allah maza namu ne mata na Allah subhanahu wa lahum ma yashtahuna Allah ce fastaftihim al rabbikal banatu wa lahum albanun ka tambaye su shin Allah shi yake da ya'ya mata ku kuma kuna da ya'ya maza asqafa albanat ala albanin malakun kaifa tahkumun yanzu ya zaɓi ‘ya'ya mata akan maza ku ku ce maza ku ku bashi mata me wannan wani irin hukunci ne amlakumul banatu amlakumul banatu wa lakumul banun amlahul banatu wa lakumul banun afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inasa Allah fa da ya halitta kenan shi ma masa ƙarya shi ma masa kage an ce yana da ɗa an ce yana da ‘ya an ce yana da mata an ce yana da abokin tarayya Allah ma huwa kyale shi ba shi ma mai kowa mai komai din dan adam ya masa sharri to dan ya maka sharri kai waye alakum zakaru wa lahu al-unsa tilka idan ismatun bilza wa annahu ta'ala jaddu rabbina sai Allah ya fara bada amsa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Allah bai riƙi mata bai riƙi ɗa ba وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا كن شيء الله يارك إدا تكون زي قرية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا kun ga yadda Allah ta'ala yake girmama kansa yake nuna cewa an masa kage an masa shari an masa ƙarya shine Allah ta'ala ce kutila al-kharrasuna an tsine ma maƙaryata malam farra'u yace li'unal kazzabuna allazina qalu inna an-nabiyya sahirun wa kazzabun wa sha'irun an tsine ma makaryata da suka ce annabi yana sihiri ko yana ƙarya ko mawaƙi ne wa kharasu ma la ilma lahum bihi sun kago abinda ba su da sani game da shi a wata riwayar ta malam aufi daga abdullahi dan abbas yace annahum alkahana Allah an ci bokaye an tsine wa ban sana'a bokanci sun makaryata ne dan ba wanda ya fi boka ƙarya ya share ya share ya shafa ya goge ya goge ya goga ya kalle ka tsira ma ido ya kalli yanayin ka ya faɗa ma abin da kake so kuma ka ɗauko kuɗi ka bashi kuma kai masa godiya matuci hawa biyu ko da yake kai ma ka tuci kanka da ka je gurinsa shi yasa wanda ya je wajen boka sai kwana arba'in yana sallah ba a karɓi ko ɗaya ba kuma in bai ba a dake shi kuma ya ba za a karɓa ba punishment ɗin kenan mana ta kahin ra'u arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 laila من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم wannan fa in baka je tashi bane za ka yi kwana 40 kana sallah ba karba ba in ka kaje ga tashi ka kafirce Qur'anin nan mai aya 6200 da mai tanda sha hudu utul al kharasun Allah an ci waɗannan mala ibn al ambari yace wal qatl idza ukhbira an Allah bihi fa huwa bi ma'ana la'ana duk abinda aka ce utila in an jingina wa Allah shi yana nufin tsinuwa ne kamar kutila ashabul ukhdud li'anna man la'anahu Allah domin duk wanda Allah ya ce na tsine maka fa huwa bi manzilatil maqtul halik ya zamo kashashe ya zamo halakacce to su waye al-kharrasun Allah ta'ala ya ce allazina hum fi gamratin wanda suke cikin nutso suka dilmiya sahuna suna cikin rafkana wato sun zamo allazina hum sahuna wanda suka zamo gafalallu fi gamratin a cikin wato rintsi cikin nutso an dulmiya kansu a cikin bata cikin rafkana wato ita kanta rafkana akwai ta sama akwai ta tsakiya akwai ta ƙasa to su a cikin rafkanan ma sun yi nutso a cikin rafkana can ƙasa aka danna su a cikin rafkanarsu to wanda ya nutse a cikin rafkana ba fa ya rafkana ba ya nutse a cikin rafkana yaushe kake jin za ka jawo shi cikin sauki ko ka fahimtar da shi cikin sauki shi ne ma'anan wato fi gabrati ai fi aman wa jahalatin bi amril akhirati sahuna sun zamo gafiluna rafkanannu wa sahu wal gablatu an shayyi zahabul qalbi anhu zuciyarka ta yi rafkanu ka manta da alkiyama yanzu wani bai taɓa cewa ya karyata alkiyama ba amma bi lisanin hal la bi lisanin maqal yukazzibu bil qiyama da ganinsa ayyukansa da maganganunsa sun nuna bai da alkiyama ba amma bai faɗa da wake ba yana ta cutar mutane yana ta shirin zaman duniya baya aika komai lahira kana da account biyu account ɗaya a gaban Allah account ɗaya a duniya mun ga account ɗinka na duniya ya cika da miliyoyi ya cika da biliyoyi amma ba mu ga kana zara ko kana tsankuna kana aikawa asusunka na lahira ba ba ka saka komai a account ɗinka na lahira sannan kuma bayan ba kai aiki mai kyau da za ka gamu da Allah da shi ba kuma kana ta cutar bayan Allah kana ta zalunta bayan Allah kana ta cin mutuncin bayan Allah kana ta wulakanta bayan Allah kana ta kashe bayan Allah kana ta tozarta bayan Allah ga laifi ya maka yawa sannan kuma muga kana aikin lada ba yanzu wannan a aikace ai ya nuna bai da alkiyama ba ranar da Allah yake cewa zai bincike ni ya bincike ka ya bincike ta ya bincike su ya binciki kowa kuma mutum ya san za a yi binciken nan maimakon ya rage wa kansa bincike tun a duniya ya rage cuta kuma ya aika ya yawaita aikin alheri amma rayuwarsa ta nuna bai da haka ba ko da bai faɗa da baki ba wannan ya karyata alkiyama a aikace shine Allah ta'ala ya ce da irin waɗannan Allah an ce su an tsine musu albarka saboda sun yi nutso a cikin wato rafkanuwa ba za su fito da wuri ba yas'aluna suna tambaya an a ayyana yawmuddin yaushe ne ranar sakamako ba wata tambaya ce ta dan su shirya ba tambaya ce ta inkari shi yasa suka yi amfani da ayyana wanda ayyana a yus'alu biha an zamanin wa makanin wato suna karyata alkiyama zarfu zaman da zarfu makan ma'ana babu ita ko ba za ta faru ba ba ta da lokaci ba ta da guri ayyana yaushe ne alkiyama za ta kasance shi yasa da mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akhbirni an sa'at ne yace masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il kai ne tambaya din baka fi wanda kake tambaya sani ba ma'ana ni da kai mun yi tarayya a cikin rashin sani Allah kaɗai shi ya san wato qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba yawma hum 'ala an-nari yuftanuna ranar da ake fitinar su akan wuta ake kona su kenan domin fitina nan ma'anarta uku ne akwai fitina na gwaji kamar da ake ɗauko gol kun ga gol ba don ba a son sa ake sa shi a wuta ba don ya kyau ne sai a saka shi a wuta a tanarka shi ai ta bashi wuta sai ya narke ya zama ruwa sannan a zo a kera kalar abin da ake so a kera a design din da ake so da shi to shine su ba wutar da za a sa su a ciki sai sun narke sun zama ruwa saboda bala'in duka da tashin hankali bisa aka ce yukta nuna alan nari za a babbaka su za a kona su za a yi balangu a yi tsire a yi kilishi da su a cikin wuta a kona su kurmus a zaɓaɓɓaka su a ratattaka su a fatattaka su da wuta shine ma'ana na farko na biyu wato yufta nuna za a haɗa su da ita ta zama musu fitina wato ta zama ta riƙe mutum imtihan ana gwada su da ita a dinga musu wato azaba irin mai naci din na wacce ba za ta rubu da jikin mutum ba ta manne masa ta cije masa ta riƙe shi da duk waɗannan ma'anonin yufta nuna kenan cewa wato duk za su gamu da waɗannan al'imtihan da lazim da kuma wato kunkunawa da babbakawa da ratattakawa Allah ya tsare mu shi yasa mutum ya kamata ya san cewa wannan rana yawan alin nari tanur tana nan tafi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnen mu mu da muka imani da shi mu dinga sa wannan rana a zuciyarmu shi yasa zaka ga ko doka za a ba mu sai a ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره kenan alamar imaninka da Allah da ranar alkiyama a ga makocinka kana kyautata masa alamar imaninka da ranar alkiyama an kai bako a ga kana mutunta bakon nan kana darasta bakon nan kana girmama bakon nan naka kuma alamar imani ne da Allah da ranar lahira a ga kayi shiru in ba alheri zaka faɗa ba wani gun suka yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda kun yarda da Allah da ranar lahira to ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kuma ta wannan rana tana nan tafe kuma ba abin da zai tsaye da ita shi yasa Allah ta'ala ya ce zuqu fitnatakum ku dandana kudar wato azabar ku anan an fassara fitina da azaba hadha allazi kuntum bihi tasta'jiluna wannan shine abin da kuke gaggawa kuke nema da sauri cewa ina ma ta zo a ta'amurullahi fala tasta'jiluhu iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun mutum yana gaggawa wai ai maza a tashi alkiyama to Allah ta'ala ya ce wannan shine abin da kuke gaggawa din gashi ya zo ai ba ku gaggawa a magana alkiyama ba dai tafiya kake ba duk sakan daya da mutum zai kara a zaman sa na duniya ai ya kusa alkiyama ko duk sakan dayan ka kara kayi dabda ka shiga alkiyama saboda haka ba abu ne na gaggawa ba tafiya ake yi ko ba tsayawa ake ba kuma za a je a gamu da Allah subhanahu wa ta'ala na'am إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
Allah subhanahu wa ta'ala ce innal muttaqina lalle waɗanda suke jin tsoron Allah Allah ya sa muna ciki fi jannatin wa uyun suna cikin aljanna kuma suna guri mai marmaro na ruwa fiha kaza fiha kaza akwai ruwan sama akwai ruwan sha akwai zuma akwai giya akwai madara akwai kaza akwai kaza to uyun din nan ya jam'u ain inda ainan fiha tusamma salsabila akwai ma wanda sunanta salsabila kai daga jin sunan ka za a sha dadi a gurin Allah akwai kuma wanda Allah ya ce muzaju ha kafura wato abinda za a kwada da shi a dudanya da shi kamar sai uwa diga masa flavor to abinda za a diga a ciki Allah ya ce sunansa kafura irin na aljanna kuma kafura Allah ya sha daɗin an shiga aljanna Allah ya sa mu shiga mu sha a ganin in ka sha kofin ka na sha kofi na to sai mu tuno da wannan ayar akhizina suna karbar ma atahum rabbuhum abinda Allah subhanahu wata'ala ya basu duk abinda Allah ya basu suna rike shi kankan abinda Allah ya basu na imani sun rike shi kankan in ya basu kuɗi sun rike kankan in ya basu ilimi sun rike kankan in ya basu mulki sun rike kankan sai su juya kuma su aiki da shi abinda zai ja musu yarda Allah dan ba samun kuɗi bane gafara in kai kuɗi sai ma gafara ko in kai karatu sai ma gafara ko in ka zama gwamna ko ciyaman ko shugaban kasa kawai sai ma gafara kai zaka nemi gafarar da waɗannan abubuwan an baka ilimi to kai aiki da shi ka yada shi an baka kuɗi kai sadaka kai cewa kai alheri ka kyautata ka kyautata iyayenka da farko sannan matanka ƴaƴanka ƴan uwanka shaqiqai abali ummai sannan makota sannan sauran jama'a duk su amfana da kuɗinka to lokacin shine kaiwa Allah godiya yana baka kana kashewa an baka ilimi ka yada in Allah ya baka ka zama gwamna a jiha ko ka zama shugaban kasa ko ka zama ciyaman ko ka rike wani mukami tunda mukamin nan shi ba zama yake ba dole ka bashi ko ya baka ko ka kare ka bashi ko ya kare ya baka yanzu zaman nan namu na karatu yau shekara goma sha hudu gwamna nawa muka gani tun soja yana mulki muke tafsiri a garin nan ko sojan nan ya wuce farar hula ya wuce farar hula ya wuce wani farar hulan ya zo kaga duniya kenan juyi juyi wata ran ana ma jini a wata ran kai ma ne ka saurari jini ana wa wani haka duniya take fa sai kan ka samu dama kai amfani da ita kafin ta kare kawai kullum abin da muke nanatawa duk gwamnan da zai zo a bayan ka to ko ya fika ko ka fi shi ko ku daidai lokacin da ya fika to kai ba za a yabe ka ba sai lokacin da ka fi shi ne za a ce a ina ma wani ne sai aka duk wanda ya samu dama ko ta ilimi ko ta mulki ko ta kuɗi ko ta aiki tenuwa tana karewa aiki ana ritaya kana son aikin da ka shekara talatin da biyar sai a ɗaga ma kwali a ci tafi da dare ma an sallame ka haka sai ka ritaya ka zo kana ta ƙarfin ritaya in ba sa ka ci kana da imani ka je kayi wani abu ko ka gina wani abu alheri ba sai dai ka nemi kare ka aje kusa da matarka kullum da gogogul ɗinka a abin nan a ido kana karanta jaridu kana ta tsaki kana tsattar da wani in ba sa ka ci kana da imani ka je ka taimaki addini ba shikenan ka gama yawo an gama da kayan yi ma da kaya dole yanzu kuma kana rigiman karban fansho da kun gani haka in kasuwanci kake wata rana sai ka waye gari abin ya kare ko abin yana ta haɓaka ya yi yawan da kai kanka kafi ƙarfinsa ba za ka iya sanin meye ba har sai ka zo hankalinka ya zautu ko za a sama dokoki a ce banda nama banda ruwan sanyi banda kaji banda kaza banda kaza me zan sha ce sha ruwan zogale da arzikin nan naka ka koma ƙauye yanzu zan zogale kake sha dama ce a kara maka lawo duk wanda ya samu dama ya taimaka addini sai ka ga ana yabanka lokacin da baka da shi sai ga jama'a suna kaunar ka lokacin da ka sauka sai ka ga jama'a suna kuka idan nake cewa ka hau mulki kana kuka jama'a na dariya kai kana kuka an dora maka nauyi su kuma suna kuka sun zaɓo ka to ranar fita kuma ka fita kai kana dariya su kuma jama'a suna kuka rabuwa da kai haka ake so jama'a suna kuka Allah sarki wa ne kai mai sa ta kare Allah sarki ina ma zai ci gaba da kuma kana dariya alhamdulillah jama'a sun yaba ba haka ake so kuma ka wanda ya samu dama kai wasa da ita yan uwa karewa take dama in ta bata maimaituwa da yawa to Allah ya bamu ikon ayin fani da damar da ya bamu wajen yin abin da ya dace shine Allah ta'ala yace akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kafin ma wannan a can duniya sun kasance masu kyautatawa ne shi yasa su ma aka kyautata musu wa jaza'u hal jaza'u insan illa al insan wanda ya nagari shi ma ya kamata a yi masa nagari shi yasa Allah ya ce masu biyayya ne shi yasa aka yi musu wannan kanu qalilan min al-layli ma yahja'una Allah subhanahu wata'ala ce sun ma kasance kaɗan suke yin bacci da daddare da daddare suna sallah suna karatun qur'ani suna istighfari suna salatin annabi suna istighfari da daddare kuma sai a tashi a yi ta sallah lokacin da jama'a suke bacci dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku suna ƙara daraja ita'amu ta'am wa ifsha'u salam ifsha'u salam wal salatu bil layli wan nasu niyam in kana abu uku Allah zai ƙara ma daraja ita'amu ta'am ka dinga ce da mutane abinci ka dinga dafa abinci kana ba jama'a ko ka ba su danye su dafa ko ka dafa ka ba su ka rage musu hanya irin masu kwanan shagon nan kamar keken ɗinki waɗanda ba su da iyali su ka ba su da fasse yafi mutum ya daɗe da aure yana kwana a shago su takwas wannan yana shura wannan wannan shura wannan sun samu galan sun tada kai da shi wani buhun kayansa da shi yake tada kai da wata jarkarsa mai lita hamsin ita da ita ake wanka ita ake sha ita ake ban ruwa da ita da irin wannan ka dafa ka ba su da fasse yafi to sai Allah ya baka daraja shine ita'amu ta'am ka ciyar da abinci kun ga yanzu da muna ga irin wannan abin a ƙasar larabawa kaga an zo an shimfiɗa sufura an kawo abinci duk alhamis da bin litinin a haramin makka da na madina da sauran masallatai ana ciyar da masu azumi da ramadana ko yanzu duk wanda ya shiga maka ko ya shiga madina ba zai sai abinci ba duk inda ka motsa abinci ne mai kyau irin wanda zaka ci a gidanka irin sa ake kararrabawa kun ga wannan alheri ne kuma yanzu a Kano da nan naga an fara irin waɗannan abubuwa na ga wasu kwantenoni a nan guda kusan bakwai an ce wani bawan Allah ne yake cewa wannan aikin alheri ne ya kamata sauran masu kuɗi da masu arziki su ba su koyi da wannan na tambaya aka ce wannan kwantena ga ta can irin ta guda bakwai ce kullum ana ce da mutum ɗari uku a ciki in ka buga za ka ga mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya kenan kullum in ka zuwa ƙarshen ramadana dubu biyu da ɗari ɗaya mutum dubu kusan saba'in kenan za su ci abinci a nan wanda ya ce da mutum dubu saba'in ya yi azumi fa dubu saba'in kenan tunda nan zai ce mun faɗar sa'iman faɗar sama to yanzu da za a ce wani kuma ya bullo ta nan wani mai kuɗin shi ma ya bullo ta nan shi ma ya kwantena biyar wani ya bullo ta nan ya kwantena goma wallahi sai an yi wayi gari in azumi ya zo sai dai ka dinga tara kuɗinka a cikin akawun ɗinka kawai ka san abin da zaka ci ka shaɗe ya ishe ka zaka samu kuma a ce wani ta nan ya siyo shinkafa wata umara fa da zaka abin da zaka kashe wajen miliyan ɗaya ne in ka zo sai ka sai shinkafa buhu ɗari da ashirin makotanka duka ba su buhu ɗaya ko mutum ɗaya buhu ɗaya mutum biyu buhu ɗaya mutum biyu buhu ɗaya sai ka ga ka ciyar da mutane sama da ɗari biyu abinda har ramadana wani ya wuce bai yi bane ba bai sai hatsi ba wannan kadai addu'a da za a ma da farin cikin da zaka sa mutane ya fi komai alheri shi yasa manzo Allah ce ci da abinci yana ƙara daraja ita'amu ta'am wa ifsha'u salam duk wanda ka gani musulmi kai masallama ba sai dan kungiyar ku ko dan garin ku ko dan yankin ku kowa kowa kai masallama an je musulmi ne kai ko kafiri da yace maka assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah kai ba za ka yi masa ba amma in ka amsa masa haka ya zo hadisi Abdullahi dan Abbas a cikin al'ada bil mufrad na Imam Bukhari to balle dan uwanka musulmi kaga wani kace assalamu alaikum kaga wani kace barkan ka dai kowa assalamu alaikum dai musulmi ne ifsha'u salam wanda ji nafsu Muhammadun dai la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ku yaɗa sallama tsakaninku shi zai ja muku alheri sannan ce wa salatul layli wan nasu niyam ka tashi da daddare kai sallah mutane suna bacci shi ma yana ƙara daraja ko raka a biyu ce ka tashi karfe uku karfe hudu duk an yi bacci ana ta jan rago ana ta numfashi shiru it kowa ya kusan mutuwa sai ka tashi kai kai alwala kai aswaci kai alwala kai sallah raka ka daga hannu ka ce Allah ga bawanka ka taimake ni ka agaje ni ka kiyaye ni ka tsare ni ka bani ka hana ni roƙo ka sa ni ma ne arzikin da zan ba wani ka bani ilimi ni ma in taimaka kai ka ka roƙo Allah kai da shi a lokacin kawai ce maka zai an baka amma ina sai mutum ta yaran bacci wani a lokacin zai ƙara juyawa ya wankare baki yawon baki na ta zuba sai gari ya waye ya yi sha'a tukuna awaki sun fara fita kiwo sana a ce ku tashe shi to ina arziki an gama rabansa sai ka ta kana ta jin haushin kowa a wani aka yawa da ya kuɗi ne Allah ka yi al'amari ya ce ne ne ya aka yi ne tana bacci ya kuɗi kuna ka a tashi a nemi arziki ta nan Allah yake bawa to nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah za mu lada mai yawa inda muka kure Allah ya afe mana ayoyin da suka faɗi nema Allah ya samu ciki wanda suka yi magana azaba Allah ya kare mu ya kiyaye mu wassalamu alaikum
shekaran jiya da jiya alhamdulillah jiya da mun an je ba a jinna gobe kuma za mu je garin mu an Allah ya mun ne muka fara kafin na da mutan garuruwa da suke sha'awa ko sun ke da fatan ma daga garin da yara suka mutu cewa suna da fatan da garin wannan yara garin ma da yana da na farko farko da suka mutu cewa a garin wannan yara da ma ne suka fara kawo mana a wannan wata mai dauka kuma wannan ne ba da ta samu domin ana irin har da tare da gama wannan zuwa a kasuwa ana da fatan masu lokaci na su nakan su su gaba karuwa da tafiya na samun mota zuwa waɗanda waɗanda kuma suke da ɗan garin wani za su zo su biya kuɗin mota zuwa wani an sa zuwa da dawowa naira ɗari ko mutum da zai biya in aka tuna da garin da a gida mun kuwa sannan a sani na ganin da garin sa da cikin hanyar zuwa wani akwai ɗan nisa amma dai ba nisan ne matsala ba hanyar tana da kyau gari gari kamar yadda aka sani yadda kuke ganin kuwa tana a cikin gari nayo da wannan hanyar ma daga nan bakin yawon har zuwa wani tana da kyau gari sun wa karo ne garin zuwa da mutunsa ba a matsala ba kuma shafa su haka kuma har yanzu su mutane a kan abin da ya shafi goro jibi ya za a goro shi kuma kudin motar ɗari biyu da hamsin da zuwa da yawa nan ma an ta tsari cewa wani kudin da kuma kudin motar ya kuma ya kaɗan ko kuma ya yawa duka to matsalar shi ne duk wanda aka ɗauki hayarsa a wannan ranar babu wani aikin da zai zai je da wani zai yi ne ya gabata sai haka a lura da wannan Allah ya samu shi
lokaci ya nisa za a yi tambaya za a yi tambaya to mun sami a taimako na asusun marayu daga ɓangarori kamar haka akwai naira dubu ɗari da u- daga uwar gidan alhaji bala tinka tinka ko tinka ta ce a saka a cikin asusun marayu to allah ya saka miki da alheri uwar gida akwai naira dubu ashirin daga amarya shi alhaji bala tinka to amarya da uwar gida an kowace ta iya karfinta to Allah ya saka muku da alheri duk suka ce wannan kuɗi dubu ɗari da ashirin daga gidan mutum ɗaya ne da uwa maryarsa da uwar gidansa suka ce a saka a asusun marayu akwai kuɗi naira dubu biyar da alƙur'anai guda goma sha biyar daga wani bawan Allah Allah ya sa matarsa ta haihu lafiya kuma Allah ya ji kan mahaifiyarsa yace yana tawassali ga dubu biyar ga alƙur'anai guda goma sha biyar a yi wa matarsa addu'a tana da ciki Allah ya sa ta haihu lafiya sannan mahaifiyarsa ta rasu kuma a yi mata addu'a Allah ya ji kanta to muna roƙon Allah ya ji kan mahaifiyarka ya kuma sa matarka ta haihu lafiya kuma ya sa abin da za ta haifa ya zama mai albarka gare ka gare ta da addini baki ɗaya alƙur'anai guda shida daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah ya yi masa buɗi a kasuwancinsa kuma Allah ya raba shi da ciwon ido da yake damunsa to mai alkur'anai guda shida insha Allah za ka warke daga ciwon ido kuma bukatunka za su biya da izinin Allah subhanahu wata'ala saboda haka an karɓi wannan wato abin naka na alkur'ani kuma za a isar da shi ga masu karantawa akwai kuɗi naira dubu ɗaya da alkur'ani guda ɗaya a karanta Allah ya kai ladan ga malam Ja'far Mahmud Adam rahimahullah dan dan uwa yace gashi kuma a tasa gudunmawa to Allah ya ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya sa yana jannatul firdausi akwai sabanin malamai game da wanda ba ɗanka ba ko ba wanka ba ko ba mahaifinka ba ya ce a baka ladan kaza akwai sabanin malamai wasu na ga yayi sun kafa hujja da hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka rago guda biyu yace wannan nawa ne wannan kuma na yanka al'umma ta ga waɗanda ba su yi layya ba to amma ɗanka ne ko mahaifinka ya ce wannan ladan a baka wannan babu saɓani mutafakun alai amma in wani daga wajen danginka ya ce ga kaza kamar yadda shugura mata yawa dan uwansa umara ko yace labbaika an shugura ma yace waye yace dan uwana ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya karbi wannan sadaka taka kuma ji kan jakshan Jafar Mahmud Adam akwai kuɗi naira dubu ashirin daga wani dan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa to yadda ka aiko dubu ashirin a saka asusun marayu kuma ka ce a yi maka addu'a to muna roƙon Allah ta'ala ya sa yadda ka faranta wa marayun nan rai kai ma Allah ya faranta maka rai duniya da lahira alƙur'ani guda hudu daga yaya abda gombe da hajiya fatima tata da hajiya hajara da hajiya abu yaya a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu to bayan Allah Qur'anin ko da kuka bayar guda hudu ya iso kuma za a yi muku addu'a za a bayar da shi ga masu bukatar karantawa kuma za a yi muku addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya muku dukkan bukatunku na alheri ya yi muku damuwa naira ɗari ɗaya daga wata ‘yar uwa ta ce a yi mata addu'a Allah ya sa ta koma gidan mijinta amma wannan mutum ne kirki ce wannan da babu kuɗin da mijinta yake ai sai mu shiga mu shirya su mace tana son ta koma gidan mijinta ya kamata wannan ta sake rubuto waye mijin mu je mu nemo shi Eh, ko kai ne Saraka mai addu'an cewa kin ba da sadakan naira ɗari a saka asusun marayu a yi miki addu'a Allah ya mai da kai gidan mijinki ki sake rubuto wane ne mijin naki da adiresinsa da lambarsa za mu sa a kira shi mu tattauna insha Allah kafin Ramadan ya wuce zai mai da ke in dai abin zai maidu insha Allah zai mai da ke insha Allah sai kuma sauran masu buƙatar addu'a masu neman mallakar gida marasa lafiya a gida da asibiti masu neman Allah ya yi musu talauci Allah ya yi mana gaba ɗaya masu neman haihuwa masu neman shiriya ga 'ya'yansu masu neman cin jarabawa aikin yi ilimi da sauran buƙatu duka na alheri muna tawassali zuwa ga Allah bi asma'il husna allazi yuzadu bihi ajaba wa idza su'ila bihi afa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala na tawassul ilayhi bi asma'il husna wa sifatihil ula Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka mun yi tawassali gare ka da duk abin da ake roƙonka da shi ka amsa da duk abin da ake uh, kiranka da shi ka biya bukata wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri ka yaye mana dukkan abin da yake damun mu Allah muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya a addinin mu da ibadan mu da mu'amalar mu da zamantakewar mu da ƙasar mu baki daya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك